وترى الملائكة آتين إلهم العرش يصفون بهم ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما ذلك والخاتم لما سبق ناصر الحق والحكيم والهادي الى صراطك المستقيم والهادي حق قدره ومنكدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وترى الملائكة خافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق wakil alhamdulillahi rabbil alamin ubangiji yana magana alkiyama da tashi alkiyama yace wataral malaikata hafida min hawlar arshi zaka ga malaiku kewaye da al'arshi ranar tashi alkiyama malaiku ta ko ina sun kewaye al'arshi jiya mun yi bayanin cewa a cikin dukkan halittar Allah babu abun da ya girma al'arshi to ranar nan shine inuwa guda ɗaya da babu wani inuwa sai shi yau mala zilla illa zillahu babu wani inuwa sai wannan inuwa na Allah a ranar nan kowa na neman ya tabbatar da ya samu isa kalkashi al'arshin a nan ne za a shirya ma annabawa kujeru a shirya ma sahabbai na annabawa a shirya ma waliyai a shirya muminai duk wani wanda ke da mukami a wurin Allah ranar din yana kalkashin wannan itaciya don babu inuwa taron ba karamin taro ba ne tun farkon halittar duniya fa har ƙarshen duniya don an tara ta wuri guda kuma fili ne sabon ƙasa ne aka shimfiɗa kuma fili ne kaga babu wurin da kowa zai je labe babu inuwa babu komai sai wannan itace al'arshi to sai kowa na bukatar ya tabbatar da ya shiga ƙarƙashin al'arshi ubangiji ce ga mala'iku kewaye ƙarƙashin al'arshi suna tasbihi suna zikiri wa qudiya bainahum bil haqqi Ubangiji ya ce a rannan za mu yi hukunci a kan bayin da muka tara baki ɗaya za mu yi hukunci kuma a kan gaskiya wakil alhamdulillahi rabbil alamin gaba ɗaya da mala'ikun da su bayin gaba ɗaya ƙarshen kalma kowa ya ce mun gode wa Allah Ubangijin halitta baki ɗaya wannan rana rana ne kamar da muka yi bayani a jiya rana ne mai fargaba rana ne mai ban tsoro shine ranar tashi alkiyama ranar da وكل نبي قال نفسي وأمتي يقوم ودن حامدا ومحمدا لأن ده كون با النبي كون منزو كون شغبا shi ma ta kansa yake kira wanda duk ake gani ya kamata su yi ceto sai su koma su ma suna ya za su yi su tsira ya za su yi su tsira to idan na kusa ga Allah suna kokari ya za su yi su tsira ba tana wanda bai kusa da Allah saboda kararan ke da fargaba sosai wannan sura mun kawo ƙarshen shi a wannan aya shi ne ƙarshen wannan sura yanzu insha Allahu za mu shiga wani sura da ake kira suratul mu'minin ko kuma ana kiransa suratul gafiri to duk dai ana kiransa haka nan wancan zumari mun fita cikinsa za mu faɗa sabon sura kuma karatun zai ɗore ne akan wannan karatun dama wancan suran da muka fita inzari ne naziran ne wa bashiran wa'adan wa wa'idan a cikin sura ya kare baki daya yayi bishara da aljanna yayi gargadi da wuta yayi maganan alkawali yayi maganan azaba wa'adan wa wa'idan kenan ga alkawalin da aka yi muku ga azaban da za a yi to mun gama wannan sura wannan sura da zamu shiga shi ma irin haka ne mafi yawan sa gaba daya yana magana ne akan wa'azi da alkiyama gaba daya yaran zai kawo su kisoshi na wasu annabawa kaɗan saboda kamar da yake gawa annabi wa kullu na kusu alayka min an ba'in rusul ba na sabili mu fa'adaka ya rasulullahi muna baka labarin annabawa ne domin mu kwantar da hankalinka a cikin da zamu shiga a nan da Allah zai rinka gaya masa yayi hakuri fasbir fasbir kai hakuri kai hakuri saboda ana karanta mai wa'ancan da suka wuce irin abin da ya faru da su shi ma in ya faru da shi ya yi haƙuri kamar da su ma suka yi haƙuri na bismillah
سورة المؤمن مكية وهي أربع وثمانون آية بسم الله الرحمن الرحيم آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم
suratul mu'minin mu'min ana kira kuma suratul ghafir makkiyatun wa haya arba'u wa samanuna aya wannan sura ana kiranta suran mu'minai saboda akwai aya da ta yi magana akan mu'minai alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna alladhina amanu wa yastaghfiruna lilladhina amanu wannan kalma ta sa ana kiran sura suratul mu'minin sura ne na mu'minai sannan kuma har yau sura tana kissa ne akan mu'minai yafi yawa sai akan annabawa in yayi magana akan mu'minai sai magana annabawa daga ƙarshen suran kuma ya ƙare da kissa mu'minai shi yasa gaba ɗaya aka ba suran suratul mu'minai kamar da ake kira suratul maryam yake yana tarihin maryam suratul kitali yake yana tarihin yaki suratul ali imrana da yake yana kinsa akan Ali Imran din duk suran da aka ambata zaka samu wannan sura yana magana ne akan wannan abun da aka ambata suran da shi to wannan sura ana kiran ta suratul mu'minin wai sura na mu'minai duk mu'minan duniya baki da suna cikin wannan sura Allah ya ambace su makiyatun an sauke ta ne a makka kafin manzo Allah ya hijira ya bar makka zuwa madina tana da cikin surorin da aka sauke a makka idan za mu bibi alqur'ani za mu ga surorin da aka sauke a makka surori ne masu zafi kwarai domin masu wa'azi ne masu gargaɗi ne wayanda aka sauke a madina su ne masu bushara masu yawan ba da labarin aljanna da sauransu amma na makka da yake ana tsakiyar kafirci kafiran da cikin kafirci sai ka sami surar gaba ɗayanta za ta yi ta faɗa ya yi ta wa'azi ya yi ta faɗa ya yi ta wa'azi ya yi ta tsoratarwa wannan ma tana daga cikinsu tana ɗauke da wa'azozi masu yawa arba'un wa samanuna aya suran na ɗauke da aya tamanin da hudu ayoyinta daga farkonta zuwa ƙarshenta aya tamanin da hudu ne sannan suran na fara da haka bismillahir rahmanir rahim he mim tanzilul kitabi min allahi azizul alim he mim wannan he mim din nan harafi ne guda biyu wanda yake Allahu alahu bi muradihi bi zalik wayannan harufa suna da yawa cikin alqur'ani akwai masu harufa ɗaya-ɗaya kamar kof, kamar nu su duka harufa ɗaya-ɗaya ne. Akwai masu biyu ɗin kamar shi hemim, kamar yasin, kamar ɗahe su kalma biyu ne. Akwai masu kalma uku kamar alif lamre, alif lamre, as, alif lamre su kalma uku ke gare su. Akwai masu kalma hudu kamar alif lamin sod a tsayin kof shi mana cikin kalma uku alif lamin sod shi mana dauke da kalma hudu shi kuma kalma hudu suna nan da yawa su ba masu kalma hudu hudu akwai mai kalma biyar shine ka heye ayin sod kuma shi aka fara saukewa a cikin su baki daya dukkan wayannan masu kalmomin yankakun nan na suratul maryam shine kahe to shi aka fara saukewa a cikin alqur'ani sai min yana dauke da abubuwa da yawa manzara su yana cewa likulli sha'in libaba wal libabul qur'ani hawanimun annabi yace komi yana da kwayansa abinda akwayan alqur'ani sune wa'annan hemin guda bakwai su bakwai ne annabi su yana cewa kofofin wutan jahannama guda bakwai ne wa'annan hemin su ma guda bakwai ne idan mutum zai karanta su su bakwai nan to za a rufe masa kofofin jahannaman nan guda bakwai ba zai shiga ba abada suna ɗauke da wannan sirri. Sannan hemin ɗin nan shi ne ranar da aka yi yaƙin Uhudu. Manzala su salama alaman da ya ba sojojinsa kenan cewa duk wanda aka gani a tambaye shi in ya ce hemin to sahabi ne wanda bai san hemin ba to ba sahabi ba ne to wannan shi ne alamansu idan an gama da juna sai ce hemin sai ce hemin hemin hemin to an gane sahabbai kenan to shi wanda ba sahabi ba ai da samu na gani da hemin ba saboda haka wannan shine kalmar da manzo Allah ya ba sojojinsa a wurin yakin Uhud hemim din nan kuma ina aka dauki hemim aka dauko alif lam re in aka hada zai baka arrahman idan ka ɗauki alif lamai ɗin aka sa zai baka arrahamanu arrahamanu nan akwai ha akwai mim idan ka ɗauki sunan muhammadu zai baka ha zai baka mim saboda haka ke mim ɗin nan ya tattaru ne akan arrahamanu kuma muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi yasa suran da zai zo a gaba idan ya ce he mim zai ce tanzilu min arrahamanur rahim suran da zai zo gaba kenan kafin mu shiga wurin shi da ya ce he mim sai ce tanzilu min arrahmani sai ya kawo ma'anan he mim din da wancan alif lamrai din sai ya hada wuri guda to wannan malamai dai suna cewa ba wanda ya san fasarar shi sai Allah shine ake nuni da Allahu alamu fi muradihi bi zalik tanzilu kitabi min Allah azizul alim ya rasulullahi saukan wannan alqur'ani mai girma daga Allah ne ba wanda ya isa ya sauke alqur'ani kafuran makka sun yi taro suka ce to ya kamata mu aika wakili wajen annabi ya yi masa magana ya daina zagin allolinmu ya daina aibanta allolinmu ya daina abubuwa in mulki yake so mu bashi duk abin da yake so mu yi masa to wanda aka aiko da ya zo sai mazala karanta masa sai min din nan tanzil kitab min al alim ya karanta masa har zuwa karshe da ya tashi sai kada kai sai mai da hannunsa baya su manyan kafiran suna zaune kan kashin dukiya kaba ya mai da hannunsa baya ya tunkare su sai suka ce ah wannan da muka aika ya je magana da Muhammadu gashi yayi sanyi kamar jikin shi yayi sanyi kada ya ce shi ma ya imani ne da ya zo sai aka tambaye shi ya muka ganka baka da nauyi kai sanyi kwarai ya ce na ji magana a wurinsa maganan nan ba maganan mutum bane ba maganan aljani bane maganan nan maganan Allah ne ya ce na san waka a wani kuma na san shaɗahi a wani amma wannan bai kama da waka ba wannan bai kama da wani kalmomi marasa ma'ana ba saboda ka biye da aka yi wannan maganan Allah ne to wannan ne maza ya karanta masa to wannan yana cewa hemin tanzil min kitabi min Allah azizul alim saukan wannan alqur'ani min Allah daga Allah ne azizun mabuwayi alimun masani da abin da kowa yake aikatawa Allah ya buwaya har kullum Allah mabuwayi ne akan bayinsa babu wani wanda ya isa ya yi wani abu wanda ba Allah ne yadda ba yana ce wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah ce ni na halicce ku da ku da aikin da kuke a wannan sura har yau daga ƙarshe zai zai ba mu labarin adawa wasu kafirai da aka yi da suke cewa ba wanda ya kai su ƙarfi ba wanda ya kai su jin mukami da sauransu to duk irin wa'annan shi yasa sura ya fara da ni lallahi azizun saukan alkurani daga Allah ne mabuwayi wanda ya buwayi kowa ya buwayi komi ai ba sai an ce maka Allah ya buwaya ba kai da kai da ka'ido hudu da azra'ilu mai karba rai shi ka san Allah ya buwaya azra'ilu ma ka gaji ya kuka kare wai na ce yanzu zaka ga azra'ilu ya zaka kare bana ta shi Allah da Allah zai fito fili ai bai ganuwa shi bai ganuwa to azizun mabuwayi ne alimun kuma shi Allah shi ne masani akan dukkan aikin da kowa yake aikatawa kuma fayu jazi bihi zai saka ma kowa da irin abun da ya aikata saboda haka kowa ya kokari yake kyawun aiki kun da yake farkon sura ya da ya fara na'am
غافر الذنب وقادر التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير كافر الذنب وقابل التوم سبيل لقلب التوم لا إله إلا هو إليه المصير أما الله الله الله لي سيتي كافر الذنب ni mai gafarta zunubi ne tun ma ba ya zunubin ba kaji bai ambaci zunubin ba amma sai ambaci gafara wai saboda son da yake ma bayinsa kada ya ce musu zunubi hankalinsu ya tashi su ji tsoro sai ce gafirin zambi ai ni mai gafartar zunubi ne da taubi kuma ni mai karɓar tuban bawa ne iya tuba amma fa kuma ku sani shaddidi liqabi kuma ni mai tsananin azaba ne kaga duk wannan siffofi ne na Allah ya faɗi siffofi na jawowa sai da aka zo kusa sai ya faɗi to abun da ke baya yanzu nan gasirin zambi wannan ya san hankalin kowa ya kwanta kowa duk duniya musulmi yana cikin kwanciyar hankali in ya tuna cewa ai Allah mai gafarta zunubi ne ai inna Allah gafiru dhunuba jami'a yana gafarta zunubi baki daya komai girman sa komai girman sa Allah kai dama yakan gafarta sai dai mai ga dama ba to tunda ya ji mana shi gafiru zambi ne to mu ne masu zunubin anan ma
Allah da kansa yake cewa da ba ku surubin din ku zo ku roke ni in gafarta muku da sai in halaka ku in shaye ku in yi wasu bayi wa'anda za su yi zunubin kuma su roke ni in gafarta musu kenan shi Allah yana da gafara warabati wasu al kullu shay'in kenan yana da gafara a ce da yawa wanda yana neman bayin da shi zai mu wa'annan gafara din to shi yasa ya fara gaba cewa gafir zambi shi mai gafarta zunubi ne qabil taubi shi mai karban tuban bawa ne annabi yana cewa at-ta'ibu min zambi kama la zambala mai tuba daga zunubi kamar wanda bai da zunubi ne shi Allah abun da bai so abu guda ka yi laifi kuma ka ɗauka abin ba laifi ba ne, to ka nemi rigima da Allah. Da ka je ka sha giya sai aka ce me sa ka sha giya ka sha to giya wani abu ne, ai ba komai. To cewa ba komai ɗin ya fi shan giyan laifi. Duk abin da za ka yi na saƙon Allah in ka zo ka tuba, ka bi da taubi ne, shi mai karɓan tuba ne, kuma shi mai yafewa ne, amma sai ka ce a to ɗan wannan laifi ne na yi laifi, ko ko zan ɗan wannan laifi ne za a fani wuta. To kalman nan na raina laifin ya fi laifin. Shi sa malamai suka yi muhawara da yawa akan hukuncin taba. Wai masu karin magana suna cewa shan ki banza barin ki banza ba haka nan bane. Shan ki bala'i barin ki zama lafiya. Eh shan ta bala'i ne kuma barin ta zama lafiya ne. To mu abin da ya sa taba yake da laifi babba shine rashin ɗaukar cewa laifi ne. To shi fi shi ya fi zama laifi. yanzu duk wanda ke shan taba ko sigari ne in ka tafi zai kaga ce ai ba da laifi mana ina ne aka yi maganar taba an yi mana annabi ya ce kullum muskiru haram duk abun da ke sa maye kowane iri ya shi haramun ne kullum muna faɗi taban da ko ka shuka ko dabba ba ta ci saboda kyaman da take masa to saboda haka wannan cewa ba laifin ba ne shi ya jawo masa laifi kuma sai laifi ya girma kwarai saboda haka duk mutumin da ya saba ma Allah je tuba Allah zai yafe sai dai akwai alkawali na shar'in tuba wai masu fi'ihu mai aksari yana cewa daga cikin sharuɗan tuba sai ka yi annadan alama fata ka yi damu ka damu akan abun da ka aikata na saƙon nan kuma ka riga ka yi niyya Allah ta uda fiha cewa ba za ka koma a cikin wannan saƙo ba kai Allah wallahi abun da na yi ban kyauta ba yanzu nan na je na sha giya abun da yi ba daga yau na tuba ban sake sha na bari ya yahi wancan da ka ya yahi ba shi ke an fara sabon rubutu. Allah, wallah ban da aiki sai neman mata, amma yanzu na ga bai kamata ba, mutuwa na nan kada zo mutu ka kama ni da laifi. Allah na tuba ban ƙara nema, to daga nan ya yahe maka, kuma shi kenan ya gafarta maka. Amma sharaɗi kuma kada ka ƙara neman kamar da ka ce ba ka ƙara nema. Allah ni ban da aiki sai ƙarya, ko kuma ni ban da aiki duk dai sabon Allah kowane iri. In ka zo ka tuba, to kada ka yi shakkan gafara, ya riga gafarta ma. Ah, to kai waye, zunubin ga bakin me yake na taba ba da kissa wani bawan Allah da aka yi zamanin bani Isra'ila manzo Allah sallama shi ya ba da kissa wannan bawan Allah wannan bawan Allah shi bai da aiki sai kashe mutane kashe mutane kawai shine sana'a da ya ga mutum bai mai ba kawai sai kashe in ya je gaba kuma ya samu wani bai mai ba sai je kashe ya kashe mutane da yawa har sun kai 90 misali mutane 90 duk ya kashe su ka kusan ya yi banna wanda ya kashe mutum na isi ya yi ɓanna. To sai ya ce kai, yanzu ni zan zauna ina kashe mutane, in na mutu na je lahira Allah ya min azaba, bari zai je tuba. Sai je ya samu wani malami, sai ya tambayi malami ya ce na kashe mutane sun kai naiti, sun kai tis'in, in na tuba Allah zai yahe min. Sai malami ya ce kai, ka kashe mutane tis'in, sannan Allah yahe maka Allah na tsoronka ne, sai ya kashe malami. ba ya ƙara ba sai ya ƙara gaba ya waje wani neman wani malami shi ma sai malami ya ce ya Allah zai ma gafara ka kashe mutane wajen tisin da ɗaya sai kuma ya kashe wani malami to haka yake duk malamin da ya tambaya sai malami ya ce wane a yi rashin shiga wuta kawai rashin zuwa lahira amma mara ba da babba kake kana zuwa lahira sai wuta sai ya kashe wannan malami sai da ya kashe malami 99 tisin da tara kaga dai zunubi ya karu malami tisin da tara ya kashe saura guda ɗaya ya cika ɗari ya cika 100 sai ya samu wani malami to ya kan ɓoye takobi shi ne bai hito takobi ka san kaga takobi na sai dole ka ce a habawa ne ai kai gafartacce ne to kai mutum zai zo da bindiga hannu yana tambayan ka ba dole ka yi kokarin hita kanka ba da ya zo ya ɓoye takobi sai ce malam dala na zo yana tambaya ne na kashe mutane 99 na kashe mutum 99 shin wai kana gani in na tuba Allah zai yahe min kuma da niyan in ya ce a'a ya kashe shi sai malam ya ce a to ai gafara na Allah ne kuma ba a shiga tsakanin Allah da bawa in ka tuba yana iya yahe maka in ya ga dama sai ce to malam menene alama na tuba menene alaman cewa Allah ya karɓi tuba na sai malami ya ce masu abin da za a yi akwai garuruwa guda biyu gari guda duk garin yan wuta ne gari guda duk garin yan aljanna ne ba da wuta cikin gari ko guda wancan gari ko ba da aljanna ciki ko guda saboda haka ka je wannan gari ka zauna kwana bakwai in baka mutu ba ka koma wancan gari ka zauna kwana bakwai duk inda ka mutu to nan zaka shiga in ka mutu garin yan aljanna aljanna zaka in ka mutu garin yan wuta wuta zaka sai ce to shikenan malam da na zo in cika da kai ne ka zama wani ɗari amma kai na bakka amma ya kashe 99 shi malam ya tsira to da ya taso abin ban mamaki ka san malamai sun ce in za ka ci abinci an kawo abinci an aji sai aka kawo nama aka tara aka kawo tuwo aka aji malamai sun ce ka fara cin nama shi ya kamata ka fara ci sanan da baya ka zo ka ciki amma kaga mu a al'adarmu yanzu in ka riga ka ci naman kila ma tuwon bai ciwa sai ka daga karshe ma ke cin naman to shi irin sa ne yayi da aka ce wancan gari na yan aljanna ne wancan gari na yan wuta ne sai ce bari ya fara zuwa garin yan aljanna ko Allah zai sa ya sauri mutuwa shikenan sai ya zo garin yan aljanna ya ga kowa aikin aljanna ake yi kowa hidima aljanna yake yi kowa na abun ne ga dama manzana sun salama da ya yi isra'i ya ga wasu mutane na zamanin annabi musa wa'annan mutane ne an yi su tun zamanin annabi musa manzo Allah ya iske su a cikin wani birni birnin babba ne su kaɗai su ne cikin garin manzo Allah kuma sai sauka cikin su da ya sauka cikin su sai suka zo suka gaida annabi sai annabi ya ce a. kuko ba suka ce mu muna cikin sahabban annabi Musa. Me kuke nan suka ce nan Allah ya aje mu nan muke nan muna ta bautan Allah. Sai manzon su ya ce musu a to ina kuke samun suturan da kuke sawa suka ce suturorin nan da kuke da turu zamanin nan shine a cikin mu. Bai dauda suka ce ai ba mu saba ma Allah balle ya dauda. Ba sai ka zunubi ba kanka ke dauda ai mu ba mu saba Allah balle ya dauda. Annabi ya ce ina sarkin ku suka ce mu ba mu da sarki. me yasa suka ce to ba wanda zai zalunci wani balle akai magana wurin sarki nan kowa adili ne ina kasuwan ku suka ce me za mu kai kasuwa eh ina da abinci wancan bai da in bashi in ina da kudi wancan bai da in bashi me zan kai kasuwa duk abin da zan kai kasuwa wani yazo ya sai to in bashi abin kyauta mana saboda haka mu kyauta muke don haka mu ba mu da kasuwa duk irin waɗannan abubuwa annabi ya dinga musu tambaya suka dinga yi annabi bayani kuma daga ƙarshe sai suka yi imani da shi manzon Allah kaga su sun zauna wurin rashin sabon Allah da rashin zunubi ya canza musu rayuwar gaba ɗaya. To shi wannan bawa garin da ya je su ma duk garin ‘yan aljanna ne. Su ma kaga garin babu maganar sabon Allah a cikin garin. Babu maganar wai kayi laifi ka shigo garin kai ɗan wuta ne a'a. In ma kayi laifi wani gari in ka zo garin ka zama wadan aljanna. Sai je zauna garin. Da shi ake sallah, da shi ake ibada, da shi ake komai. Kwana bakwai aka ce yayi, sai ya kwana bakwai. da ya kwana bakwai bai mutu ba ya kamata a ce na mutu nan garin kuma bai mutu ba kuma an ce mishi ya koma garin yan wuta nan ma ya kwana bakwai to nan ka kwana bakwai baka mutu ba in ka je can ya ake zato eh kaga dai can ka mutuwa za a yi kenan ko to kaga in ni ne ba zai zama ni na nan garin gaba ɗaya na fasa zuwa can ne amma da yake shi yana so ya gani din tunda malami ya ce je gwada sai yadda sai taso zai je garin ‘yan wuta yana tafiya yana tafiya har ya fita garin ‘yan aljanna ka ji iko Allah sai da ya zo boda nan in ya ƙetare nan garin ‘yan wuta ne in ya sa kafar shi guda nan garin ‘yan aljanna ne to da ya daga kafar shi guda ya sa garin ‘yan wuta kafar shi guda na cikin garin ‘yan aljanna kafar shi guda na cikin garin ‘yan wuta sai ya faɗi ya mutu a wuri kaga Allah ya gagara yanzu ka aika da hukunci ya koma na Allah to ya mutu a boda tsakanin da ne da Najeriya suwa ke na dawa abin ban mamaki sai mala'ikun wuta suka zo da gudu cewa a ina a ya riga ya shigo sai mala'ikun aljanna suka zuka to ai da kamar shi guda mu ma ba shi bi ta bai da abun ya zama gardama mala'ikun wuta suka ce nasu ne mala'ikun aljanna suka ce nasu ne kowa na gardama a ina ya shigo a ina ya hita ne ba mu yadda ba sai Allah ya ce to shikenan sai Allah ya turo wani mala'ika ya ce mala'ikan ya je musu hukunci da mala'ikan ya zo sai ce to abun da za a yi ku duka ku tsaya a aje gawon ke sai aka aje gawon ke sai ce a taka da kafa a kidaya ina ya fi yawa sai aka taka garin yan aljanna zuwa kodan da ya mutu aka samu wajen kamar taki goma sha ɗaya sai aka koma garin yan wuta aka taka sai aka samu taki goma sai mala'ika ya ce to ɗan aljanna ne domin nan ya samu kafa guda cikin yan aljanna shikenan ya kashe mutum 99 kuma Allah ya ga dama gafarta ne. Saboda haka shi Allah abinda bai so ka ce kai ba ka roƙo shi gafara wayu. Allah da kansa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ku roƙe ni zan amsa muku. Da kai da shi ka zo ka ce Allah Allah na tuba Allah na tuba kai babba ne ni karami ni waye kuma na tuba ka yahe ne sai ce na yahe. Gobe ma in ka je kayo ka zo ka ce na tuba na tuba sai ce na yahe. Jibi ma in kai ka zo ka ce na tuba yanzu ka na bari gaba ɗaya sai ke nima na yashi gaba daya kuma ya yashi ke saboda shi Allah karimun ne hayyun yastahi idza rafa al-abdi ilayhi ay yuradda ma sifran khaifain haka manzo Allah ya faɗi yace Allah mai girma ne Allah mai girma ne kuma mai karamci ne muna da wani malami Abdul Sau malamin mu ne ana kiransa malami nasara shine yakan ce ai Allah dattijo ne eh Allah dattijo ne dattako gare shi Allah bai aiki yara dattijo ne kwarai to shi Allah dattako ne karimun ne mai girma ne yana cin kunya ka ɗaga hannu ka ce Allah kafin ka mai da hannun bukata ba ta biya ba shi Allah yana cin kunya haka to da kada ka ce na yaye sai ce na karbi tubanka shi yasa ya ce tanzilu min Allah azizu alim kafir zambi wa qabil tawbi shadidul iqab kuma mai tsananin azaba ne kada ka ji an ce ai Allah nan ne gafara ne ka ce a haba ai ta samu gafassa bari je dan in abin da na ga dama da na zo ce na tuba a a bai da garanti shi kuma Allah bai da garanti yanzu idan mutum ya zo da mashin ya bi nan ya wuce in ka zo ka duba sawun mashin ka gane inda ya bi a tayan kana iya gane inda ya bi ko ma mota ne wuce za ka yi gane nan yayi ko nan yayi za ka yi gane tunda tayan ba wai yana da alama bane cewa da nan yayi kaman keke ya zabi nan ya wuce kana ya gane inda ya bi to haka Allah yake Allah kaman sayin keke ne shi bai da garanti ba ka gane inda yake kada ka ce a ai na ji Allah ya ce ni ne gafara ne bari in je in abun da na ga dama da dare in zo in tuba a shadidul iqab mai tsananin azaba ne tsananin azaba kuma ba ma mai azaba irin nashi kai Allah a halitta gaba daya dukkan halitta ba ma mai azaba irin shi don ba wanda ke da azaba sai shi shi kadai ne zai ma dan adam la ilaha illallah yanzu yanzu a sa mutum wuta yanzu ba ga mu yan kanana ne ai ga mu dukan yan kanana ne to wai mutum yan laifi za a sa shi wuta lahira fatan gana shi fata kaurin fatan sai ya zama tsawon tafiyar kwana uku fatan kawai kaurin shi rabon fatan da jini tafiyan kwana uku. Sanan ba za a sa shi wuta ba sai an mai da shi ƙato tafiyan wata bakwai. Tafiyan wata bakwai. Fatan tafiyan kwana uku, jikin ko girman shi tafiyan wata bakwai. Idan an ce za a yi tafiya wata bakwai daga nan ko, a ina za a kai, ai ba ƙaramin tafiya za a yi ba. Eh, to wai girman jikin ɗan adam kafin a sa shi wuta sai ya kai hakan. To ashe ko Allah na shadidul kabri. babu mai azaba irin Allah da tsawul sannan kuma shi Allah ne alkhairi ne ya salam mai kyauta ne ba wanda ya kyautan Allah idan aka zo wajen bayanin azaban Allah kowar irin halitta yana tsoron azaban Allah kowar irin halitta saboda idan ya zo wajen azaba azaban bai da misali Allah ya kare mu daga azabansa to bayan ya ba mu tsoro sai ce to kuma fashi tsauli shi ne kyauta ne Allah mai ni'ima ne, Allah mai alkhairi ne. Akwai wani malami ya je daji da ya je daji yana zaune sai ga kadangare ya fito cikin rami amma kuma kadangare makaho ne to mai id mutum ma makaho ya ya kare balle kadangare kuma a daji da ya hito yana neman abinci kadangare da ya zo bakin ramin sai bude baki kawai bakin kawai ya bude yana jira ya ji me zai faru sai ga fara da zuwan fara far bai sauka ba sai cikin bakin kadangare sai ya haɗe malamin na kallon ikon Allah kuma sai ƙara buɗe baki can kuma sai ga wani fara da faran ya taso bai sauka ba sai cikin bakin kadangare sai kadangare ya haɗe a haka nan kadangare ya cika cikinsa sai koma cikin rami sai malami ya ce a ɗiyatul mu'udi wannan kyautar mai kyauta kenan shine Allah shi Allah ya fi kowa kyauta kaga kadangare makaho ne gashi ya zo yana neman kyauta kuma Allah ya kamo kyautar ya bashi saboda duk abun da kake da komi ne ne Allah ne ya baka baka da komi naka ko mutum ne ya baka Allah ne ya baka sane ya baka shi bai iya baka sai da Allah ya sa shi ya baka saboda haka da aulin Allah mai ni'ima ne duba yanzu nan me muke jira ruwan sama muke saurare Allah ya kawo muna kuma in ba Allah ba ba wanda zai iya muna shi eh kuma ba wanda za mu roƙa ya muna sai shi Allah kuma ana ruwan ko muna saba masa amma bai fasa babu ruwan ba kuma ya bamu ruwan mu je mu yi noma mu yi amfani da yawa har yau shi Allah shi ke mana wannan Allah shi zai baka numfashi kyauta ya sako maka iska yanzu nan in an ce iskan da kake shakawa ka kamo shi ka kidaya ko guda nawa ne ko kuma a hana ka ya za ka yi yana kamuwa ne ka san ko guda nawa ne saboda ka Allah zai daulin ne nan la ilaha illahu ilahil masir la ilaha illahu babu wani Ubangiji da za a bauta mata gaskiya, babu wani abin bauta sai Allah, babu komai babu kowa sai Allah. Jalla jalalu shi kadai na abin bauta ma, mai irin wannan siffa. Na ɗaya, kafirin zambi, na biyu, ƙabilin taubi, na uku, shadir liƙam, na hudu, litsauli. To wannan siffa guda hudu wanda ke da su shi kadai ne ya fi cancanta a bauta masa. Na'am. Ilahil masir, tsaron gare shi ne makoma kowa gare shi zai koma ai kaji sai ka gama zaman duniya ka gama abun da za ka yi kuma sai ka mutu kuma sai ka koma ga Allah ka nemi shiri da Allah za ka je annabi yana cewa man habba lika Allah ahabba Allah likahu man kariha lika Allah kariha Allah likahu duk wanda ke so ya gamu da Allah to shi ma Allah yana so ya gamu da shi wanda ko bai so ya gamu da Allah to shi ma Allah bai so su haɗu. Da Allah akwai inda mutum zai je laɓe ne da ba su haɗuwa da Allah? Akwai inda mutum zai shiga ne da ba su haɗuwa da Allah? Hatta Indiya, wai don kada su gamu da Allah, idan mutum ya mutu sai a tara itace sai a kawo gawon sai a azabi sai itace, sai a sa ma gawon wuta, sai ya kone kurmumus sai a murje tokan, a murje tokan sai a zo bisa ruwa, sai a hura tokan, sai to kai ya bi ruwa sai a ce shi kenan ya tafi bai tashi kuma har abada. Wai to can da kafin ya zama to kan waye shi yana ina da. Akwai shi ne? Ai Allah ne ya yi shi. To Allah nan da ya shi ai kama bada na a wani haƙƙin no idun wa da alaina inna kunna fa'ili. Kamar da muka fara halitta haka za mu mai da halitta. In an sa shi cikin ruwa wa ke da ruwan? Ba Allah ke da ruwan ba? To ai ruwan sai ya tattaro to kai ya tara ke. Wane ruwa? Ruwa na da toka ne? ruwana da mutum ne babu inda za ka shiga ilaifin mafiyar gare shi ne makoma saboda haka ka nemi shiri da shi in ka shirya da shi in ka je za ka ji daɗi akwai wata mata da aka yi matan nan baiwa Allah ce mai tsananin bautan Allah ce sai aka yi wani bawan Allah shi ma mai tsananin bautan Allah ana kiransa Ibrahim bin Adhama sunan wannan bawan Allah kenan to shi bawan Allah nan tuna babba ne a wurin Allah sai ya ce Allah ina so ka nuna min mata na na aljanna tunan duniya sai Allah ya ce masa ka je garin can kuma ka san Allah zai magana da kai ba wai Allah da ke magana da kai gaba da gaba ba a mala'ika yake tura maka kuma mala'ikan ba wai zai zo ka ganshi bane ba sai dai ka ji sauti sai dai ka ji magana ana magana da kai to ka san fadar Allah ke magana da kai ta hannun mala'ika domin kai ba ba annabi bane balle ka ga mala'ika to sai aka ce masa Ibrahima matarka ta aljanna tana wani ƙauye sunanta Salma amma in ka je ƙauyen ka ganta sai shirya ya biyo hanya ya kwana ya tashi ya kwana ya tashi ya kwana ya tashi sai ya zo gari da ya zo sai tambaya ce jama'a a wannan gari wace mata ake kira salman sai ka ce a koi wannan mahaukaciya ga ta can bakin gari da yan bukkanta wai mahaukaciya ce wai ga ta can bakin gari da bukkanta sai shi kan tun da shi a shi da Allah ya gaya ma sai ya taso masa wai ta nuna mishi ita din ta'ifa yana can sai ce salamu alaikum sai ta ce masa wa alaikas salamu amma ai Allah ya gaya maka aljanna nake mataka wa a nan duniya ba to me ka zo yi wai bai fa gaya mata abin da ya kawo shi ba ba amma ta gaya masa abin da ya kawo shi sai ce a'a ni ma na zo in yi ziyara ne in gaishe ki kawai sai ta ce to iso da ya zo sai ta mai shi hida sai zauna sai ba shi abun sha sai yana sha yana nan zaune sai ga ga awaki da yawa da kuraye da macizai da kunamu da zaki da damusa an zo ana ta kiyo gidanta kowa na ta ci abin da yake ci shi kan sai mamaki ya kashe shi kura da akuya kura kuma ga akuya kuma ana zaune lafiya nau sai abin ya ba shi mamaki sai ce mata ikon Allah ya ta ce menene ta ce na ga abin da ya bani mamaki ta ce me ya baka mamaki ce na ga kura fa ga akuya kuma ga zaki ga maciji na gani ga abubuwa duk da yawa na gani sai ta ce eh na shirya da ubangijin su ne sai ni ma na zaura da su lafiya wai ta shirya da Allah sai ta zauna da dabbobin Allah lafiya to ashe shiri da Allah shi ne zama lafiya da kayan Allah ashe rashin shiri mu da Allah shi ke sa yanzu nan idan za a ce ga wani katon baki maciji nan sai ka rasa ina takalmin jima ina nan nan sai a yi ta nema wa zai tsaya ba wani zai tsaya ashe ba mu shirya da Allah bane da mun shirya da Allah sai mu ma mu yi tsayi mu ranar da manzara su salama ya bada wasiƙa ma wani sahabinsa ya ce ya kai wasiƙa a Yaman da yake sahabin ya shirya da Allah tun yana tare da annabi sahabin na tafiya cikin daji sai ya iske zaki ya haukace kowa na gudu sai aka ce masa zaki ya haukace kada ka shiga wurin kada ka shiga wurin shi kan sai zai shiga wurin sai ko ga zaki zuwa da gudu da zuwan zaki sai zaki ya tsaya gaban shi sahabin sai ce ka gani nan manzon Allah ya aike ni zuwa Yaman don haka ni manzon manzon Allah ne yana gaya ma zaki sai zaki ya koma gehe sai kai ce ma zakin ai ni ban ma san hanyar Yaman din ba sai zaki ya shiga gaba yana jin sa zakin na gaba yana jinsa sai da zakin ya zo inda hanya suka rabu biyu sai zakin ya kada masa bindi cewa ga hanyar yaman nan sai ya ɗora shi kan hanyar sai ta tafiya a yaman kaga saboda mai saboda ya shirya da Allah kaga ga shi da halittar Allah an zauna lafiya in ka shirya da Allah a nan zaka ji daɗi in ka je kabari ba ka tsoron kowa kowa ba ka tsoro a kabari sai ma ka yi iko a cikin kabarinka in ka je lahira ba ka tsoron kowa su ba mala'iku tsoron ka suke don kai babba ne ka riga ka shirya da Allah amma idan baka shirya da Allah nan ba, a'a, in baka ya tara maukacin kare ma zai koro ka gora. Ko shakka ba yi, yanzu kana gona aka ce ga zaki na hama ana kuwa wai tashi ga zaki ai da fatanya da takalman da hansadin nan za a kwazo su. Ba ka tsayawa ka ce kai baka shirya da Allah don baka shirya ba. Su saboda ka kowa ya kokari ya shirya da shi kafin ya koma gare shi. Don shi koma gare shi ya zama labudda ilahi masiru. la budda ne la makhalatan kowa sai ya koma wajen Allah kuma magana da muka fari da azu ne idan kana son gamuwa da Allah shi ma yana son gamuwa da kai idan baka son gamuwa da Allah to shi ma bai son gamuwa da kai kuma wallahi dole ku gamu kowa gyara aikin sa na'am
ولا يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا ولا يغرك تقلبهم في البلاد ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا جروك تقلب بالبلاد يا رسول الله أي ما يجادل في آية الله إلا الذين كفروا باب ما سجى يا دا آيوين الله دا مؤجزوزين الله سي كافري كافري shi yanzu don mu musulmi mai imani sai aka ce masa duk wanda ya mutu Allah zai tada shi to kai kana kokanto ne musulmi mai imani sai aka ce masa ai za a tashi alkiyama to yana kokanto ne ai wanda ke kokanto ai shi ba mai imani bane a'a su kafire su ne in an faɗi ba su yadda duk abin da ka faɗi ba su yadda wai malamai sun bada wani kisa a nan wai malami ne da jahili shi jahili yana can cikin ɗaki bai da aiki sai bautan Allah kullum cikin bautan Allah yake dare bautan Allah rana bautan Allah amma jahili ne bai san komai ba shi ko malami yana da ilimi amma kullum yana wajen rawan bori idan an goga goge shi ne shugaban 'yan bori kullum da shi ake rawa ya faɗi ya tashi kuma malami sai sai shaidan ya tara yaran shi sai ce musu da wancan na cikin ɗaki mai yawan ibada nan jahilin nan da malamin can na ke rawan goge wanne na kuka gani ya fi zama bala'i suka ce haba oga haba ya za ka haɗa mai ibada da wancan da mun riga mun gama da shi sai shaidan ya ce a'a wancan nan bai san abin da yake yi ba bai ma san wanda yake bauta mun ba malamin nan ku kiyaye shi suka ce mace dan wai oga ya kake wannan magana sai ce to bismillah ku zo mu je sai suka zama siffan mutane sai suka zo wajen mai bautar dan jahili nan da ke cikin ɗaki yana ta bautar Allah sai shaidan ya mai sallama sai hito sai ce iya kuri to Allah tambaya ne muka zo yaran nan gardama gare su gardama gare su abin da bai yiwa suka ce yana yiwa wai na ce musu Allah yana iya haɗa sama bakwai da ƙasa bakwai wuri guda suka ce wai yana yiwa ni ko na ga bai yiwa sai ce a ya za a yi ko ai bai yiwa sama bakwai da ƙasa bakwai haɗa wuri guda a ba wannan bai yiwa abada in ji mai ibada sai shaida ya ce kun ji ko to kun san bai sa kun da yake ba bai ma san Allah ba ko to ku zo mu je sai aka je aka samu malam wajen rawan goge an goga goge yana ta rawa yana ta tsalle sai shaidan ya tsaya ke ya kwaso rawa ya kwaso rawa ya zo kusa da shaidan sai shaidan ce don Allah malam muna tambaya ya ce ihi wai yaran gane ke gardama da ni ba wai Allah na iya haɗa duniya gaba ɗaya wuri guda sai ce magana banza in Allah ya ga dama da sama bakwai da ƙasa bakwai zai haɗa bisa kan allura sai ya kwashi rawa ya koma sai shaidan ya ce me ko gani suka ce lalle babu shakka oga wannan ya fi sama bala'i to shi Allah ka bauta mishi da kyakkyawan bauta na kasan shi saboda gare shi za a koma to in ma kana son komawa din za ka koma in ma ba ka son komawa din za ka koma kuma fa jazi bi kulli ma amiltu zai saka muna ne gaba ɗaya kunci zai saka mu kowa da duk irin abin da mutum ya aikata saboda ka kowa ji tsoron Allah ya dai ba da siffofinsa guda hudu kafin mu je bayanin da zai a nan gaba na'am la garuka taqallubul ladina kafaru fil bilad kada yawon kafirai man jannu fi ayati la ilal ladina kafaru fala garuka taqallubul fil bilad ya rasulullahi ko ku ya ku mu'minai wai kafiran nan dake jayayya da Allah dake jayayya da manzon Allah jin dadin su a duniya kada ya rudi mu'minai ajabun Allah ya gaya mana wai kada ka ga kafirai suna jin dadi su hau jirgin sama su ci abin da suke so su yi abin da suka ga dama ba a London ba a Germany ko tura su aikata abin da suka dama kowane kafiri ka ganshi mulmulmul kamar shi kare aka halitta in shago gare shagon ya cika in wani ni'ima yana a'a Allah da kansa ya ce kada wannan abu ya ruɗe ku kada ya sa ka yi shawon kafircin nan ba ila ka kiyaye kada ya baka shawa ya baka tsoro ya baka tsoro jiki ya yi mulmulmul ka ji tsoro ragon layya ya fi kowa cin daɗi in ka ga cikin ragon layya da wanda ba nan layya ba ba a haɗa su an fi bashi abu mai daɗi ko me ake bashi ranar sallah fa ya za kare da shi ai kaga ranar sallah shi garawa wancan da bai ci daɗi ba ko shi da daɗin da komin babu shi to haka kafirai duk jin daɗin su a duniya Allah ce kada jin daɗi dan ya ruɗe mu a'a mu yi tsayin mu akan imani da musulunci shi ne abu da zai fara ran tashar kiyama na'am
كذبت قبلهم قوم نوح والعذاب من بعدهم وهمت كل أمة برسلهم ليأخذوه وجادلوا في الباطل ليدخلوا به الحق فأخذتهم فكيف كان نكير وكيف كان إقاب كذب قبل قوم نوح والعذاب من بعدهم وامر كل امه برسول لياخذوا وجادلوا بالباطل ليهدوا الحق فاخذوا فكيف كان عقاب كذب قوم نوح ubangiji yana ba annabi hakuri domin shi alkurani annabi ake ba hakuri kuma duk maganar da Allah zai yi a cikin alkur'ani daga farkon shi har ƙarshen shi hakuri yake ba manzo Allah saboda muƙaminsa da girmansa ya rasulullahi duk abin da za a yi sai a bashi labarin cewa abin nan da suke yi maka to wa'ancan ma da suka zo kafin kai su ma an yi musu sun yi haƙuri fasir kama sabar ulul azumin nan rusul kai haƙuri kamar da su ma wa'annan manya-manyan annabawa suka yi idan an karyata ka ne ai kasaban qaumin nuhin ai mutane annabi Nuhu sun karyata shi, kafin a karyata ka an karyata annabi Nuhu. Wal ahazabu min ba'di da sauran tawadan da suka zo bayan mutane annabi Nuhu su ma sun karyata annabawansu. Dukkan su kowa ai komai ba annabi ya karyata shi. Wato shi al'adan Allah a bayanin mu ne na jiya. Shi a ka'idan Allah yakan ce ne wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Ba za mu yi muku azaba ba sai mun aiko muku manzo kuma fallan ma ji an ma'arafu kafaru fi fala'anatu la'al kafiri kafin a zo din sun san abin idan aka kawo musu abin sai su kafirce Allah ce to sai mu la'ani dukkan wanda ya kafirce to kai hakuri ya rasulullahi mun aiko annabi nuhu shine farkon manzon da aka fara yi a duniya bayan annabi adamu tsakanin annabi adamu zuwa annabi nuhu akwai shekara dubu tsakanin annabi nuhu zuwa annabi Ibrahim akwai shekara dubu. Tsakanin annabi Ibrahim zuwa annabi Musa akwai shekara dubu. Tsakanin annabi Musa zuwa annabi Isa akwai shekara dubu. Tsakanin annabi Isa zuwa manzon Allah akwai shekara ɗari biyar da hamsin. To amma tsakankanin su ɗin akwai annabawa. Su ko annabawa ba wanda ya san adadin su sai Allah kamar da na yi bayani jiya. Allah kaɗai sa adadin annabawa. Don malamin da ya ce maka su dubu ɗari da ashirin da hudu ya dai faɗi ne. kaza kaza da an da ya faɗi ne Allah kaɗai shi ya san adadin su domin adadin sunan Allah adadin annabawa wa san adadin sunan Allah ba wanda san adadin sunan Allah to haka adadin yawan annabawa suke dukkan annabawan nan kowane ɗaya akwai wanda Allah ya tajalli da sunan shi akwai wanda ke ɗauke da sunan Allah guda kowane ba annabi wannan na ɗauke da sunan Allah guda wannan na ɗauke da sunan Allah guda wannan na ɗauke da sunan Allah guda to idan muka kawo sunan Allah wannan tis'in da tara nan asma'ul al-husna ar-rahmanu ar-rahim al-mulku al-qudus as-salamu sune wa'anda muka sani to ai sunan Allah ya fi ɗari ba ɗaya manzon sallallahu alaihi karan kansa yana da suna ɗari biyu ne da guda ɗaya wanda muka sani balantana Allah to saboda haka shi sunan Allah nan yayi ma annabawa kowane ba annabi yana ɗauke da suna ɗaya to amma abin ban mamaki annabi Nuhu shine manzo na farko da aka fara aikowa lokacin da aka kawo Adamu, annabi Adamu a duniya, babu komi babu kowa, daga Adamu sai Hawa'u. Su biyu ne kawai a duniya, kai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bibitin girman duniya mutum biyu ne, daga miji sai matan shi. Kuma a lokacin nan, annabi Adamu yana Indiya ne ba, a Indiya annabi Adamu yake. Daga Indiya yake tashi ya je aikin hajji don ko da aka saukar da shi akwai baiti ma'amur. daga inda yake tashi ya je aiki haji sai da ya shekara arba'in yana aiki haji shi kadai shekara arba'in shi kadai yake aikin haji ya taka da kafa ya je ya yi dawafi ya yi dawafi ya koma indiya inda matar shi take don ya ɗauke ta daga jidda ya mashe ta indiya to amma abin ban mamaki daga shi sai ita amma kowane wata shida sai ta aihu kowane wata shida sai ta aihu ka zo na aikin sai Allah wata shida kuma biyu take aihuwa yanzu misali tagwayen da aka yi na manzan Allah Hassan da Husaini wanda sai da Fatima ta haifa kaga da aka haifi Hassan sai da aka yi wata uku sana ka haifi Husaini ba wai rana guda aka haife su ba ba kusa da kusa aka haife su ba akwai wata uku tsakanin Hassan da Husaini da aka haifa na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma ita Hawwa'u a ciki guda biyu za ta haifa rana guda sannan in ta haifi biyu din nan kafin wata shida kuma ta da wani ciki ta yi biyu kuma sun girma ta ɗauki mace wannan a haɗa da namijin wancan a ɗauko mace wancan a haɗa da namijin wannan sai annabi adamu ya ɗaura musu aure su kuma sai su koma gehe su ma su ta haihuwar nasu wayancan kaga daga ƴaƴanta sai jikokinta wai duk duniya nan su suka cika shi haka ne to da suka fara yawa suka fara yawa a duniya da annabi adamu ya zo ya rasu sai sauran ƴaƴan suka ce to yanzu tuna babanmu ya rasu ai bai kamata mu kyale ba ya kamata mu yi wani abu wanda ya kama da babanmu mu ta ganin shi sai suka sassako itace sai suka yi shi kamar adamu sai aka aje sai ana bauta mishi to kaji farko abin da ka fara yi ana bauta masa sai Allah ya ce to in na bar mutanen nan za su halaka bari an aiko musu annabi sai aka aiko annabi Nuhu to da aka aiko annabi Nuhu shine farkon da ya fara wa'azi sai zai same su sai musu wa'azi ya musu wa'azi ku daina irin wannan ba shi ake bauta ma ba Allah ake bauta ma ku bar irin wannan duk wayannan abubuwa da kuke ba su da umfani a zo a bauta ma Allah kan zaba da kaumin nauyin suka ce da Allah inna bima ursitu bi kafirun mu duk abin da kake faɗi nan mu mun kafirce masa ba mu yadda ba ya za ka gaya mana wannan magana ya za ka ce mu daina bauta wasu abubuwa mu zo mu bauta ma Allah shi kadai bai yi wa aka aka kafiran maka su gaya manzo Allah ya rasulullah amma shi ka san Muhammadu suke kira shi ba gidan su wani akwai Allah gidan su wani akwai Allah gidan su wani akwai Allah gidan su wani akwai Allah duka gaba ɗaya kowa ya ba Allah shi mu zo bauta ma Allah guda Abu Jahal ya ce mishi akwai bukata gidan su wani bai biya ba akwai bukatar gidan suwa ne ba a gama biya ba suwa ne na da bukata ba a gama biya ba ga alloli da yawa bukatun ba su biya ba kuma duk a basu a zuwa bauta ma Allah guda shi bukatar za ta biya saboda shi Abu Jahal ya dauka irin allolin su irin Allah annabi kenan ya ce shi bukatar za ta biya to shi ne wayannan kafiran suka gaya ma annabi Nuhu wai kai ya zaka ce kowa dai na bauta Allah gidansu a zuwa taro a bauta ma Allah guda saboda mu ba mu yadda ba annabi Nuhu yayi wa'azi ya rayu shekara 950 shekara 950 a cikin shekara 950 a cire shekara 40 wala ma balaga ashida wasa wa atuka hukuman wa ilman wa kadhalika lil muslimin yana shekara 40 aka bashi banzanci aka ce je wa'azi daga shekara 40 40 years din nan yana ne yana wa'azi yana ne yana wa'azi sai da yana 5 years yana wa'azi kaga ya samu shekara 90 da eh ya samu shekara nawa kenan ɗari ba goma ya sami shekara dubu ba goma yana wa'azi amma duk wa'azin nan da yake kuma bayan an halakar da su fa sai da ya ƙara shekara sittin duk wa'azin nan da yake gaba ɗayan wa'azin duka duka ba fi mutum ashirin ma da aka yi imani da shi kuma duk yawan shekarun nan shi yasa Allah ce kazzaba qaumin nuh mutane annabi nuhu sun karyata annabinsu kuma tun sun karyata shi sun karyata dukkan annabawa a matsalar annabta idan ka ce baka yarda da annabi guda ba duk sauran ma baka yarda da su ba idan ka ce a'a ni ban yarda da attaura na annabi Musa Isa ba na annabi Musa ko ban yarda da injila na annabi Isa ba to shi ma alqur'ani baka yarda da shi ba idan ka ce na yarda da dukkan annabawa amma ni ban yarda da annabi Isa ba to hatta annabi Muhammadu ma baka yarda da shi ba sallallahu alaihi wasallam dole sai ka yi imani da dukkan annabawan sai kuma ka yi imani da dukkan littattafan da aka sauke su karyata annabi Nuhu ya san su karyata dukkan annaba baki daya wala azabu min ba'dihim da sauran jama'an da suka zo bayan su wa mu kullu ummatin bi rasulihim liyakhudhu kowannen su wai so yake kama ba annabin ya kashe ya salam ta ji aikin kafirai duk wanda aka aiko shi a to wannan ya kamata a kashe shi ya za mu bar shi yana zagin gumakan mu ka san manzala su salama ba irin abun da ba a yi masa ba amma shi annabi ba irin sauran annabawa bane sauran annabawa mala'iku na tare da su shi kuma za Allah Allah ke gane shi a shi Allah ke gane shi ai ai shi annabi shi ne hakuri gare shi shi yasa aka zaura haka nan in ba haka ba duk abin da yake so Allah zai yi ranan da ya je da shi da Abdullah bin Rawaha maka tai masa tsanani bai ji daɗin maka ba yayi sai ce bari ya ɗayi hijira ya je wani ƙauye yana tare da Abdullah bin Rawaha yana shiga wannan ƙauye sai ake gaya ma mutanen ƙauyen cewa a wannan fa shine ce shi annabi ne a makka shine nan oh shine annabin makka eh sai dattijawan gari suka tara yara suka ce ga duwatsu ku bishi ku ta jima sai ya bar gari sai aka bishi da duwatsu ana jifa ana jifa da duwatsu yana tare da annabin rawa annabin rawa na karewa yana karewa sai da suma dukiya yau a cikin abzaman abzaman rawa sai da suma amma kuma yana ta kare annabi manzon sallama a ɗa'ifa ne a ta'ifa mazar sulama sai ya dawo bai shiga garin ba sai ya dawo da ya zo sai zai zauna karkashin wani itace abdullahi na zaune kusa da shi sai ga mala'ika da zuwa mala'ika sai ce ya rasulullahi ni ne ke kula da duwatsun duniya baki daya abinda mutanen nan suka yi maka bai yi ba ka ce ka yarda ka yi izini in ci cibo dutse guda duk ma kama garin kowa ma ya tashi aiki manzo Allah ya ce a'a Allahumma hadihim fa inna la ya'lamun Allah ka shirya da su ba su sani ba ne Allah ka shirya da su to kaga shi shi ne bai so a yi azaban shi shi ke da haƙuri Allah ka shirya da su Allah ba su sani ba ne Allah ka shirya da su to a lokacin ya ce yana so halaka su minti nawa wannan duk ba shi dutse zai ɗauko ba to ka yi ya ɗauko dutse jibrilu zai daka musu tsawa duk su tashi aiki amma annabi ya ce a'a Allah ka yi haƙuri Allah ka bar su kuma ina so Allah ka shirya da su kyakkyawan addu'a mai musu ya ce Allah ina so ka shirya da su to amma su wa'annan ahaza wal ahazabu min ba'din wa ahmad kullu ummatin bi rasulin yaqulu su kowane ɗayan su shi ma ƙoƙari yake yaya za mu yi mu kashe wannan ba annabi shi yasa a nan gaba alƙur'ani zai muna bayanin wani wanda ake kira bilkifilin shi ba annabi ba ne amma annabi ɗariyar raina duk annabin da aka koro za a kashe sai ya zo gidan shi ya tsaya duk annabin da aka koro za a kashe sai ya zo gidan shi ya zauna sai da ya haɗa annabawa guda ɗari kuma guda ɗari nan ta shi ya rene su suka girma sai aka kira shi zilkifilin wai mai reno shi ya zama mai reno ta wannan lokaci da aiko ba annabi neman shi ake a kashe ta dibi manzo Allah ma shi ma ba an zo kofar gidan shi da ta kuba ba za a kashe shi to annabi da ke tare da Allah tare suke kwana da Allah yana ce abitu inna rabbi dimni wa zikri a wurin Allah nake kwana shi Allah shi ke ci da ni shi ke shayar da ni kaji shi wurin Allah yake kwana kullum ya rasulullahi eh mukami ne irin na mai gida kwana wurin Allah wasa ne amma shi wurin Allah yake kwana to wanda ke kwana wurin Allah yanzu za a gaji balle ya taba shi an zo an kewaye gidan shi da ta kuba cewa in ya fito sallah asuba shi ma a cire kansa kuma abin ban mamaki da zai fito din sai ya fito suna kwana sai ya ɗebo ƙasa wai don kada su ce ya fita ba su sani ba sai ya ɗebo ƙasa sai zuba ma kowa bisa kai waje an nami bai na jin su tawo mai hankali waje an nami bai na jin su tawo mai kowa sai da zuba mai ƙasa bisa kai sai ya wuce da gari ya waye kuma cikin daren din da zai fita sai ya kira sai da Ali ya ce Ali zo ka kwanta nan sai Ali ya kwanta kan gadon shi sai ya kawo bargon da yake rufa da shi sai ya ba Ali ya ce Ali ya rufa to da duk suka duba sai su ga aliyu kwance sai su ce a can kwance bai tashi ba da duk suka duba sai su ga aliyu sai su ga can kwance bai tashi ba ashe annabi ya tashi da daddare har ya ɗibi ƙasa ya zuba musu a kawunan su ya wuce daga ya waye da aka ta aka ce hihi ai ga can sai ga aliyu ya tashi zaure ha aliyu ko aliyu aliyu ne ma ina shi yake ai ya hita ya hita wani hanya ya fi nan ya fi baka ga ƙasa akan gaba ya zuba ba ƙasa sai ya kakkaɓe kai ma ina ya zuba ma ƙasa shi ma sai ya kakkaɓe lokaci ya yi shi ma sai ya kakkaɓe ƙasar to gaba ɗayan su ya zuba musu ƙasa a kai kuma ya wuce kuma wai an zo da shi a kashe ne wanda ka je ka kashe ya kama ka ya ɗaure ya kama ka ya ɗaure ai na haka ka baka da dibara ranar da ya je yaƙi ya uhudu mazala bai yaƙi bai taɓa kashe mutum ba shi bai yi kuma ba taɓa saran shi ba kwanakin bayan na ji wani malami yana magana na cewa da ya je Uhudu an sassare shi da takobi ina zaune wurin amma na gaza hakuri nan take na mike sai na ce a bani microphone aka bani microphone na ce annabi ba wanda ya taba saran shi da takobi takobi ya yi kaɗan ya kama annabi an dai jihe shi da duwatsu guda uku an tsaga masa goshi an cire masa haƙori an fasa masa kullukuki amma ba takobi ba ƙarya da takobi bai taɓa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya je Uhudu ya je ya kwanta karkashin itace ya kwanta wani kafiri ya zagayo ya zo ya same shi ya ce to yanzu ga kanan kwance yanzu kai wa zai kare ka daga ni sai kai kuma ga da takobi wa zai kare ka zai ce Allah na zai kare Allah na shi zai kare wai kaji annabi da mala'ika sama ga dubu saba'in ke gadin shi annabi da Allah ke gadin shi sai ga wannan kafiri na ce wa zai kare ka ya ce Allah na ne zai kare ni sai shi kafiri ya ɗauko takobi ya je sari manzo Allah ya salam jibrilu na tsaye kusa da annabi kafin ya saro sai jibril ya kama hannun shi sai kakkaɓe sai takobi ya faɗi gaban manzo Allah sai manzo Allah ya ɗauki takobi sai miƙe sai ce kai kuwa zai kare ka to kai wa zai kare ka sai fara ai kai ne ake wa alheri kai kaza kaza kai kaza kaza to amma wani riwaya na cewa da annabi ya ɗauki takobi ya kai mai sara to annabi bai sai sare shi amma ya kai mai sara sai takobi ya yanke shi yanka takobi ya yi masa sai ya dawo yana ce wai ya same ni amma tun da nake duniya ban taba jin azaba irin yankan takobin nan ba wannan wani irin azaba ne ai an nunka mai azaba ne duk mutumin da ya kashe annabi bai shiga aljanna in ya shiga wuta bai fita har abada duk wanda annabi ya kashe shi ma in ya shiga wuta bai fita har abada in ka kashe annabi ba ka fita wuta har abada idan ba annabi ya kashe ka ba ka fita wuta har abada to wannan sarar da annabi ya masa da ya dawo wurin ƴan uwansa yana ce kai ina jin bala'in da ban taɓa ji ba wannan annunka wannan annunka haka yake kuma har ya mutu kaga ya je wuri ya kashe annabi ga annabi ya kashe shi kuma ya mutu kuma ya shiga wuta har abada ya ba kawo sallah ba
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم malam da fata an shawo lafiya tambaya na shi ne me ya sa musulmai ba su son junansu sai a dinga gaba da juna kuma su dinga kiyayya da juna abinda arna ba su da juna a tsara
to ni kan ina na san abin da ke sa mutum yana gaba da juna shi gaba kala-kala ne akwai gaba na hulɗar duniya inda na hulɗar duniya ne wannan duniya ne ta haɗa su amma shi gaba na ɓangaren addini shi wannan rena addini ne ke kawo shi ka rena nawo addini shi zai samu samu matsala da kai shi da kuma na wanda ya kai naka ya iske amma in don gaba na hulɗar duniya shi wannan neman duniya ne su ma arna suna da irin shi su ba su kan bayyana ne duk matsalan da ya kawai cikin musulmi nasu ya fi haka amma su ba su bayyanawa ne yanzu misali za ka iske su arna kowa da wani bautar shi kowa da inda yake bauta ga na wani nan ga na wani nan ga na wani nan ga na wani nan amma wani bai zagin wani kuma ba ruwan wani da wani kuma ka taba guda dukkan su za su nuna ɓacin ransu amma mu yanzu nan ka gani sai ka ce ni musulmi ne wancan ma musulmi ne wancan musulmi ne wancan musulmi ne amma sai in zo in kafa lafika in ce ala dole sai na kafarta wancan in kafa lafika in ce sai na zagi wancan to akwai zama lafiya kaga babu zama lafiya a'a da ya yarda ya je yayi nashi ni ma in yi nawa wancan ma yayi nashi mu haɗu masallaci guda ai magana ya kare ai masallaci duka na Allah ne ko to amma in ya zama to kai baka yadda na ba ni bai yadda naka ba ai babu shiri har abada to zan bar nawa in bi naka ne kuma nawa ya fi naka kyau saboda haka shi yasa mu muke samun matsala kullum a cikin sha'ani addinin mu kuma sai ka iske manzo sallama ya hana gaba annabi ya hana fada da musulmi karatu na da nayi da safe gidan rediyo na karfe goma na safe da muke yi nayi bayani mai yawa annabi ya ce sibabul muslim kusub wa qitalu kufur fada da musulmi butulci ne fada da zagi musulmi fasikanci ne faɗa da musulmi butulci ne annabi ya ce kada ma ka zagi musulmi balle kai faɗa da shi to kai da ba a so ka zage shi kai da ba a so kai faɗa da shi kuma abin ya koma har ana gaba wancan mana wancan mana a mun ya lalace to haka abin da dai muke kullum muna roƙon Allah ya haɗa kan musulmi wuri guda ya haɗa bakin su wuri guda kuma ya ɗauka musulunci daga kafirci amma fa ka sani kafiran nan suna da matsalolin su yafi namu su dai ba su kan bayyana ne kawai
Assalamu alaikum malam. Menene ni ne wani ya ba kuɗi ko wani abinci yi sadaka da shi ni kuma ina cikin wani hali na rashi zan iya yi amfani da kuɗin
sosai kuwa tunan Allah sa gara cikin bakin talauci ga arziki ya sauka an sai ka yi amfani da shi wani mutum a zamanin manzo Allah salam ya zo ya sami matar shi da rana sahabi ne ba ya kalli mata ya kalli mata da rana kamar karfe ɗaya kawai sai kawai ta bashi shawa kawai kimi shi kenan wai kuma abin da ya faru ba cikin ɗaki ya abin shi ba wani bai sani ba ko da ya fito sai zojin manzan Allah da ya zo sai zauna sai ce na halaka to ai duk wanda ya rashin gaskiya ya sani sai ce na halaka na halaka annabi ya ce me ya halaka ka ya ce wallahi yanzu na tashi bisa mata na yanzu na tashi da ranan nan kuma da azumin nan ya ce wallahi ya rasulullahi sai annabi ya ce to abun da za a yi manzo Allah rahama ne wallahi sai annabi ya ce samu dabino kwando guda kai sadaka da shi in kai sadaka da shi zai dauke maka wancan laifi sai ce wallahi ya rasulullah ina na ga dabino ina na ga dabino kwando guda suna nan zaune sai wani musahabi ya kawo katon kwandon dabino ya ce suna ga kyauta annabi ya ce na gode sai annabi ya ce to abin da za a yi ɗauki kwandon zai kai sadaka da shi da ya ce wallahi ya rasula gida na an fi kowa talauci wallahi abin da za mu ci ba muke nema sai maza Allah ce to je ka ci dabino ɗauka an je ka ci dabino kaga kafaran dabinon kuma shi aka ba dabino saboda haka ba ka da ko kobo da za ka yi buɗe ba shi ka fito wani ya ce ga dubu biyar kai mai sadaka ai sadaka kai aka yi wa wallahi ko ni mai ce kai ma kai ko masallaci ya ce kai ma da nan ne masallaci
Assalamu alaikum.
shi da wanda za ka kai ma shi yana da eh kai ko ba ka da ko kuma sadaka ne ko to ai kai ba ka cancanci cin sadaka ko wanda ya kamata cin sadaka irin wannan ma bai da eh sannan ba kawai sai dai zo gidan ce Allah ya yi ba da kanshi
Assalamu alaikum malam. In wani ko wata ya yi mini sako na sayayya. Ina ina kara wani abu a kan in samu na kaina. Malam ina da laifi.
Ban fahimce ka ba kaman yaya.
In wani ya bani sako malam. Ko wata da ya kasuwa. So shi ni na kara kuɗi a kan abin da na dace. Shi na da laifi a cikin kudin da na kara.
Oh, wai bayan kaso?
Na je ni eh, wani ya bani sako. Wato ya bani sako da zan je kasuwa. Shi ne ya ce in sayi mishi wani abu. Shi ne ya ce in sayi mishi wani abu. To da ni kuma na kai shi na kara kuɗi a kan shi. A kan abin da in abu in abu naira ɗari ne shi na kara wazo biya. To shi wazo biyan da ke saman nan zan na kashe ne shi ne.
Hausa ta ka ce ba irin Hausa Hausawa ba ne. Shin wai ka ƙara wurin saye ko bayan ka sawo ka ƙara?
Yawwa. Eh, eh.
Oho, ba ka ƙara ba ka yi ƙari za ka ce. Ƙari kenan ba ƙara ba, in ka ƙara, ai ka ƙara ne ka so mai kayan kyauta kenan. Eh? Wato ya ce ka so masa abin nan naira ɗari ɗari. Da ka sawo su ɗari ɗari sai ka zo ka ce mishi ɗari da hamsin hamsin ne. Ka ƙara masa hamsin hamsin. Ka cuce shi, ka zalunce shi, ka ci amanan shi kuma kyawa sai ka biya shi. Wannan zalunci ne. Allah ya hana wannan, annabi ya hana wannan. Amma da sana'a ka yi, manzala su salama ya kira Abdurrahman bin Aufin, ya ce ga dirhami guda ina so ka je ka so min rago. Abdurrahman bin Aufin sai je so rago na dirhami guda. Yana dawowa sai wani mutum ya ga rago sai rago ya bashi shawa, sai ya sayi rago dirhami biyu, sai ya sayar mai da ragon. Sai ya koma ya so wani rago na dirhami guda, sai ya kama manzo Allah. ya ce Rasulullahi ga ragonka kuma ga dirhaminka guda annabi ya ce ya aka yi ya ce a sana'a aka yi da na sawo wani ya bani riba na saida masa na je na so wani na kawo maka annabi ya ce Allah ya maka saucin ka albarka to inda ya ce ka sawo masa ne misali sai mutu ya ce min Husaini eh in ka je Kano ka so min irin wannan waya amma fa wannan wayan nan ana sai da shi dubu hamsin ne da na je Kano sai na je na same shi dubu arba'in da biyar sai shi ya riga ba ni dubu hamsin ne to dubu arba'in da biyar na samu wayar to wannan dubu biyar na ci shi halar ne eh wannan ya halatta ka ci shi don haƙƙinka ne in ka ga dama ka maido masa ya ka ya yi kyau in kuma baka bashi ba dama shi a dubu hamsin ya baka kuma ya san kuɗin abinci wancan ragowar da aka yi kai ne aka yi ma wannan ragowa to wannan ya halatta ka ci amma ba ya ce ka siyo dubu hamsin da ka sau sai ka ce ai hamsin da biyar ka sau to wannan zalunci ne.
Na, mana tambaya na gaba, in kaya da nike nike saye da shi baya da sarki, kuma ba Saye- saye a kayan da na sa, tufafi kayan da na sa.
kake saye Eh, da shi. Na'am.
Kuma ba ni da, kuma bai da ban kusa da gida, bele in canza malam zan iya yi ibada da shi, Sosai kuwa.
misali san- sallah.
ko ba kaya ba ko kai ne baka da tsarki za ka yi ibada balle kaya idan mutum yana da janaba sai misali ka yi tafiya kila ka je wuri mai nisa ko kana daji ko kana wani wuri kuna tsakiyar daji mota ya lalace ka yi kwana sai kai mahalki har kai mani babu ruwan wanka babu suturan da za ka sake in lokacin sallah ya yi sai ka yi taimama sai ka yi sallah sallar ta yi da janaban nan kuma da kayan nan kuma idan la'asar ta yi har yau baka samu ruwa ba sai ka yi taimama sai ka yi sallah idan ka zo gida ko da ka zo gida rana ya faɗi to sai ka yi wanka ka yi magariba ka yi isha'i wa'ancan sallah sun yi ba sai ka sake su ba saboda shi sallah ba a daga kafa babu lokacin da ake barin shi ko kuma malamai sun ce kai da ka zo daji sai kura ta koro ka sai ka hau icce sai kuran ta zo karkashin iccen ta kwanta tana jiran ka sauko kai ko kana can bisa icce sai ka ji kiran sallah a gari to daga can za ka yi taimakon ba bisa iccen kai sallah ka bisa icce eh a zaune za ka yi fatiha a zaune za ka yi ruku'i a zaune za ka yi sujuda ba a yadda ka ce sai ka sauko kasa za ka yi sallah ba don kana iya mutuwa kafin ka sauko saboda ka a can za ka yi sallah gaba daya in kwana uku kai kuran na kwanci kwana uku kana sallah sama
Masha Allah.
to lalle ana rama ta sai da akula wurin sujuda kada ka je wurin kai koshi ka somo yo sai gaban kuran
Assalamu alaikum malam. Ruwa ba- ruwa ne ban iya na sha ba, amma na yi alola da shi. Malam ya alola nan nawa yake.
alaunan yayi kyau saboda ruwa yana yiwa ka je daji ka iske ruwa cikin tabo ba ka iya sha amma kana iya kai alaula da shi akwai ruwa cikin laka da za ka iya kai alaula da shi ko da baka sha shi ba wannan ya kyau inda ruwan alifarki sai ka yi sallah da shi ya halatta kwanaki na ji wani mai banna don ba malami ba ne yana cewa ba alaula da ruwan fiye wata a me ya bata wai an zuba mai chemical za ka ba alaula da shi na ce wayo ruwan famfo ma kan sa chemical famfo kafin a sako shi shi ma ana sa magunguna kafin a sako shi ashe shi ma ba alaula da shi kenan ba haka bane duk ruwan da ke da tsarki ana alaula da shi kuma ya halatta
Assalamu alaikum malam. Ƙungiyar da mata suke yi. Ƙungiyar da mata suke yi. mi, eh, Ƙungiyar da mata suke yi. Misali suna taro a wani gida. Yana da kyau.
yana da kyau in dai ba shari suke kullawa ba don ka san mata abin tsoro ne amma in za su yi kungiya na taimakon junansu ku bari mu haɗa kai mu rinka haɗa kuɗi wanda ta haihu mu taimake ta ko in ta tashi aure mu taimake ta da sauransu wannan yana da kyau amma a zo a yi kungiya hmm, ba mu labarin mijinki mijina to ai billahi lazi bai dawo sai karfe uku na dare kefa wallahi ni kan nawo to idan malaki uku ni kan sai ai as-salatu nake gare shi to wannan kungiya bai da kyau wanda za a zo ana firan maza bai da kyau amma kungiyar nan za a yi don a taimaki juna wannan musulunci ya yi da shi kowace mana da kyau sai ta cikin kungiya din ya zama to an yi shi ne saboda taimakon juna da kuma taimakon addini in lokaci ya yi mu taimaka ma wance ita ma wance mu taimaka mata to wannan ya halatta amma a daina tsaye gumi a wurin kungiyar baya da kyau na'am
Assalamu alaikum malam. Menene hukunci matan da ba ba ta girmama mijinta?
ba ta girmama shi Ba ta girmama miji.
kuma shi ya aje ta subhanallah wannan ai dole mu je gidanta mu yi wa'azi ai kullum muna faɗi duk shekara mata aljanna kuna karkashin kafan manzon bai karkashin kafan uwa bai karkashin kafan uba bai karkashin kafan kowa sai miji haka annabi ya faɗi annabi ya ce idan mijinki ya daga kafa sai ki shiga aljanna idan ya tashi kafa kuma ba ki shiga ko mi ibadan ki ba ki shiga dai kin je lahira ki rasa irma ina za ki ki ta neman ma ya za a yi duk inda kike tunkara ba ruwan malaiku da ke ba mai amma idan mijin kika mutu mijin na kukan wayo ya shiga uku lafiya ban sake samu irin ta hatta shi alkiyama yi hakuri mana kaya gudana ina ina to wannan ya yarda da ita har ma zai kai mata addu'a shekaran jiya na je na yi wani ta'aziyya a bidda na wata mata da ta rasu mijinta yana ban labari tsoho ne mijin ya ce haihuwansu goma da ita tayansa goma ya ce amma tun da take ba ta taɓa ta mishi rai ba ya ce tun da take ba ta taɓa yi mishi laifi ba ya ce kai shi bai sani ba ko ta yi a ɓoye bai sani ba amma ko ta yi a ɓoye shi ya yahe masa amma ba ta taɓa yi mishi ba to kuma haihuwa goma har ba ta tatsu ba amma mijin yana shaidan ta kuma bai taɓa bane su uku ne amma ce ita ba ta taɓa ba ta masa rai ba tun da yake to wannan sai an gaya maka ya aljanna ne ai da wannan ya aljanna ne amma miji ya shigo kin ci kwallon shi kin sauke inji nan nan kin buga tabarya an buki katiwa kwala wallahi yau za a sauke bala'i yau za a yi aradu yau ruwan wuta za a yi ai wannan kai kuma wasu an gaya maka yana za ta ba eh mace ta ci kwallon miji ai ta bala'i ana ki hakuri mana tana ina zan hakuri ta ɗauko tabarya a karɓe ta ɗauko muciya a karɓe wani ba har tukunya za ta ɗauko ta buga miji kaga ai wannan kai karan kanka in ta mutuwa an zo gaishe ka jana isan da hakuri ce wallahi da kuma hutawa ba to ai ya huta da bala'i eh musiba ya ishe shi ya huta to kaga wannan in ta je hannun suna kiri ba sai dai ka ji munkaru na shi dan buga ni ma ba ni gehe buga ba kiri
Fada wa salam malam ka huta lafiya.
Allah ya samu huta lafiya Allahumma amin. Dala yan uwa mala yayin shirya mutum kamar makiya to Allah taimaka fi sabilillahi.
da huta Da kuta.
na masallaci na ibada na wasu na ibada kai maka samu lada ma ya samu lada wanda ya sha ruwa wanda ya sallah kai shi ya samu lada wallahi kwarai wannan na iya an kasu ne amma da ka kawo guda ka kaci za shi ka kawo guda goma ko kuma guda goma Allah ba da iko Amin. Da Allah muna barin tabarni na ibada, duk wanda Allah ya hore mu da butoci dama duk shekara muna bara. Sura da muka shiga muna so Allah yadda za mu yi bayani akan hansai, wannan hansai. Alƙur'ani aka yi shi da shi. Kowane noti yana ɗauke da aya, wanda aka haɗa sami ya bada hansai ɗin. Kuma na ce da za a cire aya guda daga ciki ko ka kol bai zuwa. Ba ka ji mai shi mai shi bai jinka. Insha Allah kuma muna sa ran za mu yi bayanin sa a cikin sura din Allah yadda Allah ba mu lafiya da zama lafiya Allah ya zama da kasar mu lafiya Allah ya zama da garin mu lafiya Allah ya gafarta mu Allah ya gafarta mu malaman mu da malaman malaman mu Allah ya gafarta mu shehunan mu da shehunan shehunan mu Allah ya gafarta mu na baki ɗayan mu. Allah ka bi dukkan ibadan mu Allah ka ni'imta mu Allah ka alfarta mu Allah ka wadata mu Allah ya raba mu da musiba kowane iri Allah ya raba mu da bala'i kowane iri Allah ka raba mu da fitina kowane iri Allah ka kare mu daga fitina kowane iri Allah masu ɗauke ɗauke ga Allah ka kare mu daga gare su Allah ka ruguza mana su Allah ka kawo ƙarshen wannan wahala Allah ka shahe mana su Allah ka kawo ƙarshen duk fitinan nan Allah duk wanda ke da hannu a cikin wannan bala'i Allah ka sauka mai da bala'i Allah duk wanda ke da hannu a cikin wannan fitina nan ƙasa ba ta zama lafiya Allah ka hana shi zama lafiya Allah komi girmansa komi mukaminsa Allah ka karbe mukamin kuma Allah ka tawatsa shi Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka zaunar da mu lafiya ƙasar mu Allah ka ba mu zama lafiya Allah ka kiyaye mana ƙasar mu Allah ka kare mu baki daya baki daya Allah ka tsare mu yanzu in za ka yi tafiya hannunka a gaba in za ka gafanti sai ka je lumma ka bugo waya to na ketare siradi wa ce to barka nan sai ka kai mako ka ce na ketare siradi a ce barka aikin ce nan to Allah ya raba mu da wannan fitina Allah ya raba mu da wannan musiba muna yi ma ciyaman ɗinmu addu'a na wannan tafsiri na mu alhaji usman bazabar ne Allah ya saka masa da alheri kowane shekara yana hidima ko bana ya hidima ba ɗan kaɗan ba Allah ya saka masa da alheri sannan ina addu'a ga kwamitin tafsiri ɗin nawa suna ƙoƙari in ba don su ba tafsirin ba ya yiwuwa Allah ya saka musu da alheri Allah ya biya dukkan bukatunsu muna tare da babanmu nan limamin dogon gari muna masa addu'a kullum Allah ya ƙara masa lafiya kuma ya ba sa ƙarfi ya raka da yawa kuma ya gafarta masa nuhukansa kafin ya je alfarman nashi kuma ya gafarta mana baki daya muna mai martaba sarkin bargo addu'a barista Muhammadu Sani Khalil Sani Allah ya taimake shi Allah ya kama masa Allah ya daba masa Allah ya iya masa Allah ya saita mana shi ya tsora shi kan hanya madaidaiciya Allah ya nuna masa gaskiya kuma ya ba shi ikon bin gaskiya kuma muna masa addu'a Allah ya tsare masa kasarsa da masarautarsa sannan muna ma babanmu addu'a wanda ya asusa wani alheri marigayi sanatu harun dan toro Allah ji kanshi Allah ji kanshi namiji guda ɗaya tilo wanda ba a yi irin shi ba kuma da wahala a yi ba a yi ba kuma da wahala a yi duk wani wanda za a yi bai kai shi komi ba kowa ya shi eh shi ya yi dama ne kowa ya bi hagu Allah ji kan dan toro Allah ya masa rahama Allah ya sa ya huta Allah ya gafarta mishi Allah ya gafarta mishi Allah ya gafarta mishi Allah ya kyauna musu gidan manya-manya aljanna Allah ya fi masa abin da ke tsakaninsa da bayi, abin da ke tsakaninsa da Allah kuma Allah ya fi masa. Allah muna roƙo ka sa shi cikin ni'ima, ka sa shi cikin daula, ka ba shi mulki wanda ya ci wannan. Allah da kansa ya ce, idan ka ga aljanna ka ga mulki mai girma, wa idza ra'aita sama ra'aita ni'iman wa mulkan kabira. Aljanna akwai mulki ba irin mulkin duniya ba, Allah ya sa shi sarki na aljanna, ni ma Allah ya sa ni ma sarki na aljanna. Kai ko dai zan shugaban kasa, Allah ya sa ni shugaban kasa aljanna ne. Kuma kowa nan ma Allah ya ba shi muƙamin aljanna. Allah mun haka alfarmu manzo Allah. Allah rama Allah shi ma kansu na aljanna. تقف الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين صراط المستقيم الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر الله جل والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره من العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين jiya mun yi alƙawarin za mu yi magana mala'ikun da ke dauke da arshi amma yana ganin kila karatunmu na gobe ne ayan zai fada a cikin wannan kissa in Allah ya yarda